باب قول الرجل للمرأة إن القبر اسفلي ko babin zancen mutum ya ce ma mace da yi wajen kabari ya haƙuri ko ya Allah ya haƙuri eh ko ya Allah ya haƙuri kaga nan halaccin wato da muke magana da macen a wajen kabari amma da lafazin ya haƙuri da lafazin ya haƙuri a nan sai kawo shi tare da da sababi ya ke bacci wata mata ce zalar zazarar ya ce wa haka wata mata ce zalar sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce mata haka to amma ta da kuma haka ba zai ke ba ba zai ke ba a ce sai ita kadai in an tsaya kan ita kadai to ita ba matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke tsakaninta da shi ya shafi mutu matsayin kowa domin a nan sallallahu ta'ala sallar kowa a matsayin ƴaƴa suke gare shi duk masu bane a matsayin ƴaƴa suke gare shi matan sama iyayen mu ne sunan su matan sama iyayen mu ne sunan su da ko ko abun nan shi matsayin uba ya ne tare kuma wannan magana ba ta ture ma kana muhammadu a ba a hadin bar rijali ko la ta rasulullahi wacce suna magana wani abu ne daban to amma da alfarma da daraja da nauyi annabi sallallahu alaihi wasallam uba ne na kowa abun kulli baban kowa ne to ka ga kenan wata mata matsayin ta matsayin ya ce ne misali to mata ta haka an halatta wani ya ce mata isiri ki hakuri to
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتقي الله واصبري
حدثنا آدم قال حدثنا شكر قال حدثنا صالح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بامرأة عند قبره وهي تبكي فقال اتقي الله واصبري wannan hadisi adam ibn abi iyas ya rantsa da mu ya sha da mai mai tuwa riwaya sa imam bukhari ya ga mu da adam ibn abi iyas qala hadathana shuba shi kuma adam ya ce shuba shuba ibn hijaj ya rantsa da mu qala ya ce hadathana sabit ya ce sabit kulani ya rantsa da mu al-majid an-nasul malik wanda sabit kulani wannan da muka taɓa ambatan karamarsa wadda ta zo a cikin wata littattafai cewa an rufe shi da an rufe shi a kabari ba ya yi rufati wanda ke faɗin wannan ya ce da shi aka rufe shi to sai wani abu ya faɗa a cikin kabarin sai aka rufe shi sai daga baya aka tuna ai wani abu ya faɗa ba a cikin kabarin amma kuma ba a ɗauku ba sai aka tona ko da aka tona sai aka sami wasan a sami tuna sallah cikin kabari ana kawai shi yake sami tuna sallah da cikin karamomi na sahabbai sami tuna gulani na sallah cikin kabari kuma kabari wasan ko a ce irin namu ne nan karamar ce ta buɗa shi har ya kai ana iya tsayawa a yi tsaye don sallah sai da yi tsaye kuma har yanzu abubuwan da ake gina a makka mutum yana yana yana ɗaya shiga ya tsaye a cikin kabari da kasa an gina rijiya ko zan zabuwa haka kabari a makka ko wata makwar za ta shiga mun kai wani ba wani malam mura abokin malam baban gida wannan wanda ya rasu to mutum zai shiga wanda zai karɓe shi bayan sai ya shiga ciki ya shiga ciki ya miƙe sannan a zuro mai shi ne karɓa kaga irin wannan ne ma duka haka ne in ma ba irin wani bane irin namu ne ta fuska karama sai ta buɗa yadda zai yi saurari to shi ne sabu da tunani din nan ya ce ya ne daga ansu kuma ya ga rabbi Allah ta'ala an ba ya ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama marran da ya ce manzo Allah ya shuri bi mar'atin da wata mata kaga bi mar'atin da wata mata ba a faɗi kowace mata ba ce kowace mata ce ba faɗe ta ba ta gani ta sannan kuma inda kabarin nan ga wani kabari daga kaburbura wani karki tana kuka a fara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ittaqillaha wasbir ittaqillaha ki ji tsoron Allah wasbiri ki hakuri ittaqillaha ki ji tsoron Allah wasbiri ki hakuri a ganin sai annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi amfani da ibarori guda biyu ita ke da hadisi tsoron Allah mana kanki abin da zai jawo fushin Allah kanki abin da zai jawo fushin Allah aikin naki da wanda ke lalata shi kin yi mai addu'o'i wa masala ki lalata addu'o'i da ka iskan illaha ki ji tsoron Allah kanki jawo fushin Allah aikin ke baci sannan wasbiri shi kuma ki yi haƙuri to malamai suka ce a cikin wannan akwai abu biyu da annabi sallallahu yake son ta gani kada musiba ne ta hada maki kin rasa dan uwa ko miji ko dai wani naki kin rasa shi kuma ki zo ki rasa addini ki domin in kin yi haƙuri sai abin da ba zai yarda da Allah ba zai kusa ta ubangi ta baraka wa ta'ala an yi ba wa ba musibar bi ta ga musibar rashin wannan mamaci ga musibar rashin addini ba ta yi tsara addini don haka annabi sallallahu ta'ala sallam sai ya ce ittaqillaha wasbir ittaqillaha idan tsoron Allah kake jawo kudin Allah kake a wanda zai jawo kudin Allah ittaqillaha ne wasbiri ki hakurin da zai jawo maki rahama zai jawo maki yadda zai jawo maki jin kai da ubangiji can kan ki fada cikin fushin Allah nan kuma ki jawo ki jawo kaga jam'an wajen da bakiya wannan yana daga abinda wannan hadisi ke karantarwa kaga cewa da abin da sun yi wasu ne ke haƙuri domin shi haƙuri bai da sakamako irin da awon lamba lada kuma ko kuma lada wasan ɗari bakwai ko miliyan biyu a sai dai magana ba da samu inda ma yi wa fasabiru na ajarmu da rage hisaba ana saka masu haƙuri ga sakamakonsu da gairin hisabi ba a lissafi sai dai a tura kawai sai dai a tura kawai inda ma yiwu ba sa da wani a gano da mai da sa da ta fadala da zarbin ce wasu da ke yawon idan ki samu wani fadala daga cikin abin da wani hadisi ke karantarwa shi ne ziyarar kuhuri wajen ziyarar nan da kaburbura da kuma al'amuru bil ma'ruf wa nahy anil munkar in ka ga abin da bai dace ba shari'a kan kai shiru abin da maza Allah ya karanta da mu kenan in ka ga abin da bai dace ba shari'a kan kai shiru abin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar kenan manzo Allah sallallahu alaihi shi akan abin da shari'a ta ce shi ko kada don haka watan ayyuko ayyuko da halin Allah sallallahu alaihi cikin amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar sannan kuma yana daga watan tawazu bin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi na karanta da shi da kuma watan irin da da ta annabi sallallahu alaihi wasallam kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo bai firgita ta bai tsoratar da ita ba bai kore ta ba bai mata tsawa da zai firgita ta a sai ne ce taqilla wasbir ko ya Allah ki tsoron Allah ki hakuri ki tsoron Allah ki hakuri haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wa fihi nahyu anil buka'i ba'da al-maut bayan an mutu da daga baya kenan kenan an yadda ai hawaye ai kuka lokacin wafatin yana samu a kan ita ba lokaci na samu wani a kamari ta je a kamarin nan ji a karfe shi shekarar jiya sati daya wata daya shekaru ne a kare ne wajen kamari kawai to aka halar ne a yi kuka da wani sassan da ya yi kuka a kan rashin wasu bayan allah daga sabansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka za ka yi kuka halar ne amma wanda ruwa da kururuwa da birkida da keci a jihu da ɗiban ƙasa a waka da sauran duka wannan bai cikin wanda shari'a ta yi shi ko kuma yana jawo fushin Allah kaga hasara din ke shi dai wanda ya tafi bai dawa sannan kuma an rasa addini Allah ya kiyaye shi
sallar kabari zai yi a gini kan cewa bawan allah da ya wasiya cewa wani ya mai sallah sai zan da ya rasu wancan din bayan bayan ya dawo zai yi a gini cewa sai je wajen kabari ya yi sallar kamar yana eh shi ne ai shi ne ai sabanin da aka bi da wasu sun ci ana yi wasu sun ci hamba a zan malamai da suka mushafi imam Ahmad bin Hanbal da Sa'd bin Rahawai da sun ci ana yi amma irin su Imam Malik suka ce ba a yi to ba a yi na suna da tafsiri yana da tafsiri ko su a wajen su ba a yi da tafsiri wannan ba a yi kwata kwata ba za a yi ko a wajen Imam Malik eh inda magana take wanda shi an yi mashi amma wani ne bai ba to da haka riko da maganar su sa kuma ba yi da wannan hadisi da su imamu shafi imam ahmad bin hanbal cewa za a yi sallah bai nan aka yi yin zuwa yi sallah kuna ta ga girman musulunci na da wani abu ne na daban amma wanda ma bai yi wasincin a mai ba kaga shi bai yi wasinci a yi ba to za a iya yi wa ya je ya yi sallar a kabarin watan balle ma wanda ya yi wasu cike mai sallar wannan za a yi saboda ɗauka da su ma wanda a yi mani lissafi ai shekara kaza wa ya an ɗansa ya rasu ko ɗansa ya rasu ko ƴanta ta rasu ko ƴan shi ta rasu shekara kaza bayan shekara kaza ma wani ta rasu bayan shekara kaza ma wani ta rasu to duka haka dai ba dole su yi lokaci dai ba yutawaffahu thalathatun min alwaladi ya'ya uku sun yi wa baki gare shi lam yablughu al-insa waɗanda ba su kai kai ba ma'ana ba su balaga ba kasu sai mutum ya balaga ne yayi kai ma'ana yi ce wallahi tallahi sai ya aikata kaza to yadda ya aikata ba ya yi kai domin bayan yi ne mukallafi ran zuwa ke kama mukallafi ne na zaki ga dan ita ma ran zasu da cikin taklifat ta kai kuma shari'a wanda bai balaga ba kada ba mukallafi bane wanda ba mukallafi ba shari'a da zama da shi ba to ana maganar iri irin su waɗanda ba su isa kai ba in guda uku suka rasu da mutum illa an sanar da Allah janna sai Allah tabaraka wa ta'ala shigar da shi aljanna anan malamai sun ta sabani akan domin akwai riwayoyi waɗanda ke tabbatar da ‘ya'yan kawai ‘ya'yan kawai ba dole ba da takayidin waɗanda ba su ba su balaga an fahimta akwai wasu riwayoyi amma dai abin da yake zama mashhuri sai waɗanda annabi sallallahu ya yi takayidin su kuma wannan matsayi ya yi takayidin waɗanda suka mutu ba su balaga daga cikin ‘ya'yan waɗanda suka mutu ba su balaga ba shi ne takayidin amma akwai bayan suka ce ai har watan waɗanda ba a ma yi wani balaga ba kawai ya'ya uku kawai manya ne ƙanana ne ko yaya ne suke in dai ya'yan shi ne suka rasu to yana da irin wannan fawala aka ce abin da yasa suka ce za a iya watan fahimtar wannan domin ƙananan yara shi ƙaramin yaro bai da wani tasiri ga uba bai da wani amfani da uba uban da yana da son shi amma bai da wani amfani bai da komi to an ba shi ladan wanda bai san ba daɗi ne ba ya rasa wanda bai san daɗin shi ba to ina ka in ya rasa wanda ya san daɗin shi wannan ɗan ya girma yana mishi biyayya yana mishi kaza yana mishi hidima yana mishi biyayya yana mai kaza yana mai kaza kaga ya san daɗin shi kenan to in ya rasa shi to abin ya yi taba shi ya yi taba shi za ku suka ce har ma wanda ba haka ba amma dai duk da wannan wata cikin ba ina su ko kiyasi na su riwayoyin da suka yi tafiye da su duka ne riwayoyin da suka yi tafiye da su duka ne su ko saboda karamin yaro shi dare da mai ɗaya kenan sannan su kuma ba su ɗauki laifin kowa ba tunda ba su dauki da kuwa ba direct suke da tikitin aljanna to tunda suna da direct da tikitin aljanna to ba su shiga sai da iyayen ba su shiga sai da iyayen da ka hadisan da wanda za a zo auna ayyukan mutum wata mirancin sai ya sauki a ga wani kafin waziru ko wani kafin waziru wanda duk wata ma'aunin shi ya yi rashin nauyi wannan kan maganar kuta ce ko to to saboda haka ƴaƴan da suka mutu ƙanana ba su balaga ba za su rika zuwa suna tsalle suna hawan mizan sai nauyi da nauyin waɗannan ƴaƴan sai Allah tabaraka wa ta'ala shigar da iyayen su aljanna saboda su me yasa haka ba su dauki laifin kowa ba su dauki ba su dauki laifin kowa ba za ka dai akwai magana kan wani tafini yi amma dai lam yablughul ilm fa innan shi ya bukari kuma shi da jumhur suka tafi a kai sai Allah ya shigar da shi aljanna bi fadli rahmatihi iyyahu da sababin fadalar jin kai shi ga iyyahu to nan malamai suka ce to wannan dabiri na bi fadli rahmatihi da sababin fadalar rahmatihi jin kan ubangiji iyahu ga su ɗaɗan uwan saboda Allah ya ji ɗansu to sai ya shigar da mahaifinsu ko mahaifinsu ko mahaifansu a aljanna kafin fadli rahmatillahi iyahu da sababin fadla ta rahma ubangiji ga iyahu su wato ina yaya wasu kuma suka ce bi fadli rahmatihi iyahu saboda tsananin tausayi da kawazuncin da uban kaimaniyar sun mutu lokacin da suke da shigare suke da yake da kawazuncin su to sun mutu wannan lokacin to wannan dalilin na kawazuncin Allah ya kalla yadda ya so su yayi kawazuncin su a duniya sai Allah mai sakayya da aljanna a lahira an fahimci bambancin ضمير الإناث كما بفضل رحمته بابا الناس إياهم جن أي ده توسي ده قواصل شن دي كي بس أما دي فصل عن فرقما لوجه كتاب الكريم جاب بفضل رحمته domin akwai ma riwaya da ce bifadli rahmatillahi kai shi ke da mata ta wuce da kuwa la yan wannan zamiri na ne kuma abin da ya samu anan kowace ma'ana ta tabbata kada da kai digo riwaya ta tabbatar da saboda Allah ya gafarta musu ba su da laifi ba su da komai zai shiga su aljanna su kuma za su ce ba su shiga sai da iyayensu ba su shiga sai da iyayensu Allah ta baraka ta sai da lashe su da gafarta ma iyayensu a shigar da su tare ga baki daya to kaga sai a ce bi fadli rahmatillahi yabu hadi kenan
حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني الزكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن وقال أي امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار قالت امرأة واثنان قال واثنان حدثنا مسلم قال حدثنا شوكا قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسبهاني عن ذكوان اسبي ما تقولش اصبهاني عن ذكوان عن سعيد رضي الله تعالى عنه ان النساء قلن للنبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن وقال ايما امراه مات لها ثلاثه من الولد كانوا حجابا من النار قالت امرأة واثنان قال واثنان وانا الحديث مسلم بن ابراهيم الغزي يا نزل الامام البخاري قال حدثنا شوبا يجي شوبا يا نزل قال حدثنا عبد الرحمن بن الاصبهاني عبد الرحمن بن الاصبهاني يا نزل عن زكوان يا كربو دقا واتن زكوان شيء ابو صالح السماء shi ne zarfan annabi sa'id shi kuma abu sa'id as-samman ya ji daga abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala tabaraka wa ta'ala annan nisa'a qulna lin-nabi abu sa'id al-khudri yace sanne mata wata rana sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah la yawa kuma ya rasulullahi maza ka dai ke shin wannan falala ta wa'azinka da karantawarka da kaza kaza da shi ne tawarka ya rasulullahi ka zanna ka gefe da su kai ta karantar da su kai ta kai ta shiryatar da su to su suka ke da wannan sai dai abin da aka kai mana labari sai abin da aka sanar da mu to muna son in Allah ya yaba sanya mana wata wani yini na musamman in an tuna wannan ya zo a kitabul ilmi wani mata wata rana ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su yake cewa azi ya zo a kitabul ilmi bani Imam Bukhari ya sai suka ce in Allah ya yaba ya Rasulullah ya kidi mana wata rana ta daban wanda za ka rika karanta da mu da kuma yi mana wa'azi fara'ana kunna to sai maza Allah ya kidi musu sai ijazi a gaba a ce ce to zan sanya muku ba ya sanya musu to kuma sannan kawo aka gwamna sai musu wa zai wa ƙwale shi a yi ma ita wa ta ba ta da haka ranar turminar walaki kayan hijabi min Allah duk matan da ƴaƴan da uku suka yi wa fati ƴaƴan da uku suka mutu kayan hijaban sun zama mata shamaki min Allah daga shiga wuta kanu lahafi na abinci sun zamo shafaki gari jiminan nari daga shiga wuta ƙarancin mar'atu sai wata mata daga lansaru ta ce aka ce matan nan daga lansaru kun musulmi ce mahaifiyar da su kuma yi kun musulmi mahaifiyar da su kuma yi sai ta ce ya rasu lahi wa tsanani har biyu har wanda biyu suka mutu ƙarar wa tsanani matsala ce har biyu har biyu saboda fadalar Allah mai yawanci a su fadalar Allah mai yawanci a su duk wanda ƴaƴan ta uku suka mutu ta hakuri ta sallama ta miƙa wuya ga Allah ta yi da hukuncin Allah ba ta yi tashi hankali ba ba ta zaunu ba ba ta yi maganganu ba irin na ita hankali ba ta yi abin da shari'a ba ta yi da shi ba irin da ke ta jihu da ɗiban ƙasa ana watsawa da faruwa ana birgida ana tashi ana wayo ni na wani lalace duk ba ta yi irin wannan ba ta yadda da Allah ya ba ba ya karɓe shi wanda ya karɓa ba a yi shi son abin da ya karɓa ba ba a yi shi son abin da ya karɓa ba to wannan duka kalmomi ne da za a yi ba zuciya ba ta hakuri da shi ba ta hakuri da shi to shi ne wanda da ya haka wanda da ta haka wato ƴaƴan sun zama mata ijabin kariya daga wuta habibu za a ci habibu saboda fadalar da wani ya tabara da wata habibu to
وقال شريك عن ابن البهاني حدثني ابو صالح عن ابي علي وابي هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره لم يبلغ الحنس
وقال شريك عن ابن الاصبهاني قال حدثني ابو صالح عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال ابو هريره لم يبلغ الانفاق وان شريك وان يقبل ان كان من تعليمه شريك imam bukhari da fada gare shi ba ce wa bada shariku shariku ya ce kanin kina ta aiki ne imam bukhari yayi ya shafi islami to ina aka yi wasu wannan shi yayi a can baya ko nan gaba zai yi ko kuma wani littafin mutabari da yi malamai suka ce wani littafi ne mutabari da shi ne musannan da ibn abi shayba musannan da abubakar ibn abi shayba شيني مسلم ولا تعليقي حدثنا عبد الرحمن الاصفهاني حي الزوار بشير شيخ ابي شيبه مال البخاري ابو بكر بن ابي شيبه تو يا مسلم ولا تعليق ده امام البخاري ده كان شيء مقال شريك انا الاصفهاني يا كتب دغا الاصفهاني قال ابن حدثني ابو صالح يجي ابو صالح السمان شيني وكان آه زكوان wanda muka faɗa can baya to ka gana an bace shi da sunan shi nan ma an bace shi da alkunyi shi abu salihu alkunya da shi zakwa watan sunan sa ne da kai shi haddathani abu salih abu salih ya zantar da ni an abi sa'id ya karko shi abu salih daga abu sa'id al-khudri kaga wacce riwaya ne ta ba wa abi hurairah kuma ya ji da abi hurairah kaga kenan wannan magana abu salihin ya karba daga wasu biyu ya karba daga abu sa'id al-khudri ya karba daga abu hurairah radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة da Abu Sa'id al-Khudri duk sun karba sun ji daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala Abu Hurairah amma wannan da fadin Abu Hurairah yace lam yablughu al-irfa Abu Hurairah yace lam yablughu al-irfa ai ka wancan riwaya ba ta taklid lam yablughu al-irfa wannan ta tazna muslimu qala hadathana shufa qala hadathana Abu Rahman al-Asfahani an zakwan an Abi Sa'id radiyallahu tabaaraka wa ta'ala an anna nisa qulna kaga an yi zuwa kashi inna ma wa qala an yi wa imra'atin ma talaha talaqatu min al-walad kanu hijaban min an-nar kaga nan ba ta tiyidi da cewa lam yabdu wajhin sa Allah ya musu da kudri amma riwaya Abu Hurairah da ka dai tashi gashi na kawo sanadi duk guda ne ya ji daga Abu Hurairah shi Abu Sa'id al-Samman kuma ya ji daga Abu Sa'id al-Khudri amma da ya tafi ma'ana ya ci kwatankwacin wannan amma abu abu hurairah ta kalin da riwaya shi take akan riwaya abu sa'id al-khudri shi wa lam yakun bidan sa wannan lafazin na abu hurairah da ka ce qala abu hurairah lam yakun bidan sa abu hurairah ya ce lam yakun bidan sa ya ta uku waɗanda ba su isa kare ba ma'ana ba su isa daukar laifi ba su isa zunubi ba za su zama hijabi kariya ga ga wanda ta rasa su
حدثنا علي حدثنا علي حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فليلج النار إلا فيلج النار إلا تحلة القصر
حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن ابن عن سعيد عن سعيد بن المسيب حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال لا يدخل مسلم ثلاثه من الولد فيلج النار الا تحيه الاصل wannan hadisi wasan aliyu ya zantar da mu in ji mamu rufari shi kuma ya ce ƙara ya ce aliyu madini ƙara da kuma sufiyan ya ce sufiyan ya zantar da mu e wani sufiyan kenan aka ce ibn uyayna sufiyan ibn uyayna ne domin sufiyan kauri da sufiyan ibn uyayna duk alimamu bukhari na fasa da hadisan su kuma su ne mashurai a cikin sufiyan na to wani sufyanun ne da aka malamai sai sun bi kuma bai ganuwa sai an bi ta wata hanyar da ba ta bukari din ba ko kuma ta bukari din amma wani wuri daban ba wannan ba sai a gano can ya bayan ya ce sufyanun ma'ayyana ko kuma wata riwaya ko wani daga malaman hadisi ya waito cewa sufyanun ma'ayyana ne da aka sai a gano ko da ya yi bihari ya ce sufyanun kawai ba nisba ya san sufyanun ma'ayyana to dan ne ce ya zama daga sufyan ibn ayyana malik da sami zuriya yace na bi watan zubri shine muhammad ibn muslim bin shahr al-zubri al-sa'id ibn musayyib ya zama daga sa'id ibn musayyib ko musayyib to ana ce an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya karbo ko ya ji daga abu hurairah da ta tabbata gare shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam qala ya ji daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce la yamutu li muslimin thalathatu min al-walad wa thalathatu min al-walad la ba za ku mutu ba ga musulmi musulmi sharadi ya zama musulmi ya ya ba ku mutu ga musulmi ba za ku mutu ba kai bai janna kuma ya mutu ya shiga wuta ya mutu ya shiga wuta ba zai ba illa ta hillatul asali in kaga wato magana shiga wuta sai dai ta lillatul asabi watan dan abin da ba a rasa ba ma'ana dan abin da ba a rasa ba shine abin da bahaushe ke ce mahalaran tsuwa halaran tsuwa kamar yanzu sai kai karfe biyar sai ce halaran tsuwa ta dan wani dan kohi na kunun zaƙi da dan kurba shi ɗaya halaran tsuwa wai abin da zai hana shi ran tsuwa cewa bai ci komi bai ana karanta wani abun shiga wutar da kankanta shi da aka ce illa ta illatin kasar sai dai abin da zai hana rantsuwa ma'ana warwarewar rantsuwa nan warwarewar rantsuwa sun yi fasara suka ce zai iya yi wa rantsuwa ce mu'ayyana ake nufi ita ce wa in minkum illa waridha kana ala rabbika katman maqdiya to wanda wa in minkum illa waridha rantsuwa ce Allah ya ce kowa sai ya tusga ga wuta to wannan tusgawar saman sirati shi kadai ne to wannan an yi shi ta illatan kasamin don Allah tabaraka ta'ala warware rantsuwar da ya ce wa in minkum illa waridha to sai shi kadai amma shi kadai ne wato zai samu wannan ya yi usu illa ta illatan kasamin shi ne wannan rantsuwa ta wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman marwiya ko kuma a'a kuma malaman lura ta hiddatar kasani in suna son karanta abu sai a ce watan a sai dai warware wa rantsuwa kaga yanzu wanda ya ce wallahi yau sai ya ci wani abu to ko da mini bai ci ya ci ko da mini bai ci ya warware rantsuwa shi ka ya warware rantsuwa shi to ana magana abinci ai ka ba magana da biyu إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بهذا والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah da rahmatin Allah tabaraka wa ta'ala ne ba mu yi dawa don ci gaba da wannan karatu da littafin sahih bukhari muna fatan Allah ya mana mawaka da abin da za mu karanta Allah ya mana mawaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurara da mu tafi tsira da duniya da lafiya da farko sai da mu da Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wadda cikin kitabun jana'iz littafin da ke magana a kan hukunce-hukuncen da suka shafi janaza mamaci rufe shi yi mai kamari yi mai wanka halarta shi komi wanda ya shafi janaza mamaci da abubuwansa wannan shi ne kitabun da ke ciki mun ƙare babun arrajulu ya tsari ya hannun mai yi bi nafsihi da za mu shiga cikin sabon bayani
babu izini bil janazati babu ibni bil janazati wannan bani yana magana akan ibni sarwa sarwa bil janazati da janaza a sanar cewa akwai sallar janaza za a yi kaga can bambanci can an ba da labarin an yi wa baki amma a yi ba a ke ba da labarin an yi wa baki ba tare da labarin na magana a kan yaushe za a jinada ba ko ko an za a yi jinada eh mana sarra wannan da wani amma babu izni bil janaza yana magana ne a kan sanarwa da janaza a sanar cewa akwai janaza wata rusa ya kanta babul azini babin mai ba da sanarwa ta da ai janaza babul azini kada ka samu da fa'ili ne ko kuma babu al'ada bin janazati wannan kaga karatu ya dole shi izini bil janazati azani bil janazati azini bil janazati to وقال المنافقين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنتم آزرتموني
وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألا آزرتموني بابا بابا أبو رافع يجي عن أبي هريرة تقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال abinda abu rera ce ƙarar da biyu sallallahu ta'ala ya sallallahu da ala sallallahu ya ce ala ƙadar tumuni mi ya hana ku sanar da ni mi ya hana ku ba ni labari cewa ya yi rubanin da a mai sallah ni ya hana ku sanar da ni wannan yankuwa ne daga wato hadisi wanda yake mai yawa yankuwa ne daga hadisi wanda yake mai yawa wanda ya taho a can a cikin babu kansin masjid babu kansin masjid yana tuna can baya ya taho wannan hadisi wato wata mata wadda ta samu shara masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani koro wanda ya samu shara masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne yau ba sai zan maza ta fara tuni gare shi yace ina koya Allah nan da abu sabani wasu ce mace ce to ina koya Allah nan take tsohon da mai shara masallaci ya rasu Allah ta rasu ta rasu yaushe ta rasu ai ta rasu a lokacin da daddare ne kun gaba farin wata tare da wakil da mutu kura ta kan sanar da kai ba maza da ta sanar shi ne ce ala azan tun da yasa ba sanar da ni ba to sai suka kawo wannan hankali to a cikin wannan ne hadisin yake to sai imam bukhari ya dawo shi kuma ya tafi shi ma musulmi amma in an tuna can baya ya kawo shi musulmi da islamin sa cewa watan a can ita babu kansil masjid can ne ta zama su imam muhammad hanyar zuwa karshe ta kan abubuwan da rabbi allah an na rubin aswada a wimar atun sauda wani mutum ne baka fata ko wata mace ce baka fata ta zama tana share masallaci ko yana share masallaci ne zuwa karshen da ya fi to kaga nan da baka ala alun jumuni ne ana kusan da ne kada an gano matsayin sanarwa daga nata
حدثنا محمد اخبرنا معاويه عن ابي اسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فمات في الليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني قالوا كان الليل بكرينا وكانت ظلمة أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعود فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني وغيري أن تعلموا ما أن تعلموا أن أن تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك فأتى أمره فصلى عليه wannan hadisi muhammadu bin salamin albayyarki ya rawaita wannan hadisi ko kuma muhammadu bin mukarta nan ana sabani muhammadu bin salamin ya albayyarki ko muhammadu bin mukarta ne domin kowanne daga cikinsu yana rawaita daga abun ɓawai muhammadu bin salamin albayyarki na baya daga abun ɓawai muhammadu bin al-musanna yana baya daga abu muawiya sai dai abu ali bin sakar ya yanke wato a riwayar shi cewa mahmud bin salami to mahmud bin salami ne da aka samu irin wannan sabani da dan rikici daga cikin rijalan bukhari masu irin suna daya kuma in ya tashi sai ya zama bai yi bambanta ba ma'ana bai danganta ba da ya ce muhammadu bin wani haka babu shi ne kama sai ya kawo shi mutlakan ko mubhama babu dangantawa to nan kan sai malamin mutamakkinai domin riwaya da su ne wannan riwaya banda ta bukhari wane ya ruwai tuta wane ya ruwai tuta wane ya ruwai tuta kuma abinda suka ce muhammadu bin salami matsalar ko kuma muhammadu bin musanna ne matsalar to ta wasu ruwayoyi daban ba ta hanyar buhari ba za a gano wannan da yi mai buhari ba ne kaga wannan sai kuma kuni sai wannan da kawo musu suka karu a cikin wannan fannin hadisi قال اخبرنا ابو معاويه يجي ابو معاويه بعد ذلك عن ابي اسحاق يقول لك ابي اسحاق الشيباني الشعبي يقول لك الامام الشعبي عن ابن الرازي يقول لك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يتعالى ثبت كريس قال يجي مات انسان كان رسول الله يرسل wani mutum ya yi wa fasi wanda bai da lafiya ba za a sallallahu ta wasallam kana ya rudu yana zuwa gani shi yana zuwa diba shi iyalin tumbari zuwa gani da mara lafiya shi ne ya rudu yana zuwa gani shi fama ta bille tsirar nan ajali sai ya cin mashi bille da daddare fa da faru hulailan sai yan wani suka je suka rufe shi laila da daddare falamma asbaha lokacin da maza Allah ya waye gari akbaruhu ma'ana da asuba da asuba sai maza Allah ya waye gari da asuba akbaru sai suka ba maza Allah labari ba qala ce ma wala akum an tulimuni wa yas mi hada ku sanar da ni ku sanar da ni kaga maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya so a ce an sanar da shi ya ji ya mai sallah saboda yana zuwa gari shi yana zuwa gari shi قالوا سكتين كان الليل a lokacin da daddare ne ya rasu wallahi ka kana talanta ma kana layl ai ma na waqa al layl lokacin da daddare kawai kana layl din yayi fakar ila an tashqa alayka sannan bugu da kare kafin yayi cikon bayanin fakar ila sai ce kana layl wa kana zulmatul sannan kuma babu barin wata lokacin to fakar ila an tashqa alayka sai muka sai sai ya zama ba mu san mu tsananta maka ya rasu lillahi saboda ba za a tsara saboda saboda makarimul akhlaqi ba za a faɗa mishi bai ce wannan ga wani uzuri in dai ba uzurin mai nauyi ba ne zai hana shi ko akwai uzurin zai yi dauri saboda makarimul akhlaqi na nan su zasu da cin nauyi sai ya tafi da su kuma ba su tsananta maka ya rasu lillahi sallallahu ba ta amuru fa sallallahu alaihi manzana ta hada haka sai zo kabarin bawan Allah da fasalla a yi ya mai sallah yana cikin kabarin yana cikin kabarin kaga dai wannan fabala dai ana ganin kamar ya rasa ta to ashe bai rasa ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi da ita har cikin kabarin to nan menene muqarrana dalilin imamu bukhari da wannan hadisi a ƙarƙashin wannan tarjuma ma'ana a ƙarƙashin wannan bani cewa ma mana abu an tukulimuni mi ya hana ku sanar da ni kaga ba ku izini bil janazar
babu mawadi man mata lahu waladun fa hasaba
kaga daga cikin darussa da wannan hadisi ke karantarwa yana karantar da jawazu salati al-qabri in ji wasu watan halaccin yin sallah kan kabari yana karantar da wani yana karantar da ta'ajilul janaza dan lokacin janaza ma'ana da zarar an yi wasi maza maza a kai wanda yi wasi din da zarar an yi wasi wata a kai wanda yi wasi din fa idan mun zannu an da zaki a kan min idani su musu suna ganin gaggautawa nan ya fi da sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi da hukunci na daban misali ba kamar da mutum kowa ba sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abinda wannan hadisi yake karantarwa jawabu salati al-qabri duk da akwai sabani a ciki akwai sabani a ciki al-imam shafi'i da imam ahmad da ishaq ibn rahway suna akan wannan cewa zai halatta a yin sallah a kabari ba a ba ne ilmi suka ce la sallah a kabari ba a sallah a kan kabari shi ne zance imam malik ibn anas eh allah ibn mubarak yace idan kun mayyitu wa lam yusalla alayhi sulli ala qabr wannan yana buƙatar tafsiri abinda tafsiri da yake buƙata a iya binne mutum kwata-kwata ba a yi sallah ba zai da bambanci wasu ne wasu wasu sun yi kaga dai an ko da aka rufe shi cikin kabarin shi Allah ya sallah to amma yanzu wani ne bai bai ba kaga da bari kwata kwata ba wanda ya mai daban to da ka ce akan magana sallah kan kabari tana bukatar tafsiri wanda kwata kwata ba a yi ba to lalle za a yi amma su ko a sami imam malik din za a yi mai sallah da kula abin da shi kamar misali sai aka yi abin da aka ce an yi mai sallah can garin da da ba za a yi mamaki a cikin yanzu a yi haka ya za a sauwa haka a rufe mutum ba a mai sallah ba zai iya yi ba abin da zai iya yi ba a kawo da wani gari sai a ce an yi mai sallah can garin amma wasu yi ci yayi da inda za a yi shi don haka kowane suka zo da shi suka ce a mai sallah sai aka rufe shi ashe shawara shi wanda ke ba da labarin da shawara ba canza da fiye da labari su an turo su su gabata su shirya mashi kafin to bai san can shawara ta canza ba a a bari a yi can a yi mai sallar a rufe shi duk can tunda ita sallar da yi wasu ci dole zai canza a jira a to a yi mai sallar nan shi kuma bin labari da kawo da shi kenan sai aka rufe shi duk wanda ana sauwar abin da shari'a ana iya ba da a iya kaza to don haka a takaice da sai aka rufe shi ba sallah to an rufe shi ba sallah za a iya sallah a sama a kabarin to babu fadil man mata lahu waladun tahta saba wannan babu na magana akan fadala ta wanda dan shi ya mutu tahta saba yayi tsururi lana yayi tsururi lana da hankulin wannan musiba da Allah ya faɗe shi shi ne ma'ana fahimta sama abinda ihtisabi ma'ana kalisa ba wani abu cikin ababen da kake fatan Allah ya baka sakamako a ciki fahimta sama kenan man qala ramadan iman wa ihtisabu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kan ihtisabi kalisa ba wannan aiki daga cikin ayyukan da kake sa ran Allah ya lissafa ma ladan ya shahidi sabi to wanda duk ɗana ya mutu ya yi haƙuri bai yi tashin hankali ba bai nuna firgici mai tsanani ba bai nuna wato rashin haƙuri ba bai nuna dangana ba ma'ana ya yi haƙuri bai nuna rashin dangana ba bai nuna rashin dangana ba bai nuna rashin haƙuri ba ma'ana ya dangana ya yi haƙuri ya bai wa al'amarin ya bai da al'amarin ga Allah to ba ta saba kenan sai ya tsuruci lada da yin wannan hakuri da yin wannan dangana da yin wannan wato abin da yadda da zuciyar Allah ne to fadalar da yake da ita a wajen Allah na Allah ya rabe shi da wannan musiba ya ya ci jarrabawa to wannan babban kenan zai ambata وقول الله عز وجل وبشر الصابرين وقول الله عز وجل وبشر الصابرين مدى أمني توشي إن كنت يأتي وقول الله عز وجل باب يأتي باب فضل من مات له ولد تحت سبعة تسأتي وقول سود فضل باب فضل من مات له ولد تحت سبعة هذا فضل مدخولي yana adafi gare shi sai ya ce wa qaulul lahi azza wa jalla wa bashir sabri hada a qira'a tanwini sai a ce wa qaulul lahi azza wa jalla wa bashir sabri amma da qira'a ta idafa cewa babu fadli kaga idafa kai haka rabu idafa kai babu fadli man mata lahu wa lam tahtasaba sai a ce wa qaulil lahi an ya da bisa cewa kaulin layi saboda babu fadli babu kaulin layi ke azza wa jalla sai ce qala Allah
to kaza mun sama qala Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwa yace wa bashir sabri in sharaka masu hakuri alladhi isa idza asabatu musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث lam yablughu al-hinsa illa adkhalahu Allahu al-jannata bi falali rahmatihi iyahum kafin mu shiga wannan hadisi wacce aya da Imam Bukhari ya bude ita cewa washir sabiri suna alladhi idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sai ka zuwa ne masu hakuri domin abin da ake magana a kan shi mutum ya rasa ɗansa ko ɗayansa ya yi hakuri ya daure bai nuna razani ba ko firgici ko kuma rashin dangana wanda sai hakuri muhallin ne na hakuri to menene fadala hakuri gaba tun musiba gaba da idan wannan da za a samu tun musiba to ba fa rashin da ba musibatun ba ta rashin mahaifi ba musibatun ba ta rashin mata kadai ba ba ta rashin dukiya da ko ma wace irin musiba za ka yi kawo musibatun الذين إذا أصابتهم مصيبة كان نكرة يا نكرة هو شيء المصيبة أنت سامعت حقولي سكير شيء إنا لله وإنا إليه راجعون ذات في حقولي وأن نفس كان حقولي اثنين سأل تبارك وتعالى من السيف وبنسو حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم